بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم لهدي جرى لي سنين شيرة غوثة ربيع من الآخر shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan jira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da takwas ga watan tara shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya idan ba manta ba muna cikin suratul haqqa inda muka yi darasi na ɗaya za mu tashi darasi na biyu mun ji aya ta sha hudu za mu tashi aya ta sha biyar a wannan tura mai albarka suratul haka a masallacin jira da ke kundilar jannan albasa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ba mu ikon aiki da abin da za mu ji bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية amma farar kalma kuka yi mun biya ne kuma fassara ba Allah madaukakin sarki ya ce fa yau mai jin waka atil waqi'a lallai a wannan yini ne akuwa ta aku bayan an busa kaho sannan kuma an dauki duwar wasu gaba ɗayan su an nike su nikewa guda ɗaya to sai Allah ya ce idan irin wannan ta faru fa yau mai jin waka atil waqi'a lallai ne akuwa ta aku ita ce alkiyama wancan kafin sama'u sannan kuma kama za ta rasa gingini har muka ce idan sama'un shakat wa adinat bi rabbiha wa huqqat idan sama'un fadala Allah na fasara wai shakat sama'u ko shan kuma ku kara ji kai ka kara ji zai ka zadin ka na fasara wai shakat sama'u sannan sama za ta tsatsage fa hiya yawma idin lalle a wannan ranar wahiyatun za ta yi rauni kun fassara wal malaku ala arja'iha sannan malaiku suna gefan sasannin sama wa yahmilu arsha rabbika fawqahum sannan kuma wasu malaiku suna rike wato suna rike yawmai din samaniya malaiku guda takwas suna rike da al'aji sai muka ce wasu malamai sun ce sahu takwas ake ne wa yahmilu arsha rabbika yawma fawqahum yawma idin samaniya yawma idin tu'radun ranar ce da za a bar bujiro da ku la takfa minkum khafiya ba wani abu mai kuya da zai kuyar muku komai zai fito a fili a gani mun kuma fassarawa zai a ci gaba
فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيسة راضية في جنة عالية قلوبها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية bayan Allah ya ce yau mai idin tu'raduna la takhfa minkum khafiya ranar da za a bujiro da ku babu wani abu da zai kuyarwa Allah madaukakin sarki dangane da abubuwan da kuka koyi wato na cikin zukatan na al'amuran ku gaba ɗaya da zawahiri wa sara'ir wa zama'ir shine la takhfa minkum khafiya ba abin da zai buyar wa Allah madaukakin sarki kuma ku ba da abubuwan da aka yi muku alƙawari za ku gani duka za ku ganta wannan ranar sai Allah ya ce fa amma man utiya kitabahu bi yamini amma wanda aka bashi littafinsa a wannan rana a hannunsa na dama fa yaqulu da kansa za ka ji yana cewa ha umqra'u ha umqra'u kitabiya ku ungo ungo ku karanta na wannan littafin inni zanantu lalle na tabbatar da cewa anni mulakin zan hadu da hisabi ya hisabi na da Allah yayi mun alƙawarin zan hadu da shi Allah ya ce fa huwa fi aikatin radiya wanda aka ba littafi a hannun dama a wannan ranar yana cikin rayuwa yardajiya fi jannatin aliya cikin wata aljanna wadda take madaukakiya qudufu hadaniya da abubuwan da za a kira a cikin aljannan na bishiya a kusa yake ba tare da ka sa sanda ko wani abu kana kwance akan gada za ta fuggo shi kulu wa shrabu haliya Allah ya ce ku ci ku sha haliyan kuna masu koshi da jin daɗin rai bima aslafin dangane da abin da kuka aiwatar fil ayyamin khaliya a kwanakin da suka shuɗe malai ce yukhbiru ta'ala an sa'adati man utiya kitabahu yawmal qiyamati bi yamin Allah yana ba da labarin wato farin cikin wanda aka bawa littafin sa a hannun daron sa ranar alkiyama wa farhahu bi zalik da yadda mutum zai shiga annashuwa idan aka ba shi littafi a hannun dama wa annahu min shiddati farhihi yaqulu li kulli man laqiyahu sannan saboda tsaba farin ciki za ka ga duk wanda ya haɗu da shi wanda aka ba littafi a hannun dama da zarar ya haɗu da wani sai ka jera cewa ha umu qara'u kitabiya ungu ka ga result na duba ka gani duk wanda ka gani an je duba result da ma ya sassan din ya gudu ka san akwai matsala amma wanda ka ga yana ta annabiwa da murna ka san cewa ya gano abubuwa masu kyau to shi ne a larabci ke cewa za a iya cewa ha'a idan namiji ne ha kun kenan idan mace ce a ce ha'i shi ma kudi kenan ko kuma a ce ha uma idan su biyu ne maza ko mata ko namiji da mace sannan kuma idan da yawa ne sai maza sai a ce ha umu kamar yadda aka kawo a wannan aya idan mata ne sai a ce ha umna shi ma duk umar malamai suka ce a larabci ya halatta a yi amfani da wannan to shi ne ha'u muqra'u kitabiya kun ga littafi na duba ku karanta ku gani yana da annajuwa da murna ai ku zo iqra'u kitabiya ku karba ku karanta littafi na li annahu ya'lamu anna alladhi fihi khairun wa hasanatin mahdha domin ya san cewa abin da yake cikin wannan wato littafin kyawawa ne tsantsa ya annahu mimman baddala Allahu sayyi'atu wa hasanatu domin yana cikin waɗanda Allah ya canja laifukan da suke gaba dai Allah ya mai da shi hasana kyawawa Abu Usman Nahdi yana cewa an kaga mutum yana karanta littafinsa yana bada rauke ya haɗu da abubuwa waɗanda suke ba na daidai ba amma idan idan mutum yana karantawa ya kage da annajuwa ba wuce yana cewa labarin zuciya a tambayi fuska ko da bai ji ma da zurzun ba ka san wani irin zurzun wata baiwa Allah wata ɗaliban mu tace wata ran mun dauko gaba irin wannan tace tun da ta fara jami'a kullum ta je ta dawo sau da yawa amma ibn ta dace da ya rasu saboda haka da ta dawo ran da za ta je karɓo result za ta je duba result ɗinta tun daga level 1 da ta dawo dama ya ga tana annashuwa zai je yaya ta je ai an ji jarabawa baba ce to Allah ya sa albarka ya ta wuce kace Allah ya taɓa mata jarabawa wace ta zo final year to da haka ta zo wani course shi one credit ne ne ba saboda haka tana duba wannan kadan ne matsalarta final zamanta saboda haka ta tashi dawowa shi kuma yana zaune kamar yadda aka saba yana ganin da tun da kwararren mutum ne psychologist dan boko ne sosai haka yana ganin da ta shigo da ya ga ba annazuwa suka tafi mata shi kace ni ce da ni kala ba saboda haka na jige na tafi sai bayan kwana biyu da kansa sai yake wance wai yaya ya rizo din nan ce baba na faɗi yake ba komai kowa da jarabawa ta sai na ce to ke me yasa mai kika lura da cewa bai yi miki magana ba ta ce saboda ya san da ni mace ce mai saurin ne raunar zuciya da ya tambaye ni yaya to zan fashe da kuka domin na faɗi to saboda haka wannan shine ɗaya daga cikin ma'aunai da mutum zai auna ya ga cewa yadda wannan result yake a duniya irin yadda za ga mutane na murna yayin da suka samu result mai kyau to alƙiyama ma haka za a yi akwai wanda ba ma sa so a gan na eh inda za a kafe gaba ɗaya ba ka ga kun zo mutum tare da shi amma ya ya zula ne ya zula ne kai ya mata ji baya zo ku ga mu to muna fata Allah ya sa mu karo littafin ma hannun damu to shine malami yake cewa inni zanantu anni mulaqin hisabiya zanantu azannu da yawa alqur'ani in ta zo tana zuwa da ma'anar al-yaqin ba da zuwa ke da ba ai da kantu na tabbatar da cewa anni mulaqin lallai ni zan haɗu da hisabiya hisabina ai kar kuntu muqinan fi duniya wato lallai na kasance mukinan ina ta kankancewa a wannan duniya ana hada yau ba ka'irin la muhala cewa wannan ranar za ta kasance babu makawa kamar yadda Allah ya ce Allah bi ne yuzun nuna annahum mulaqi mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un shine wadanda ake kanuna shine yuzun nun wadanda suke ta kankancewa da cewa annahum mulaqu rabbihim za ta hadu da ubangijinsu wa annahum ilayhi raji'un kuma gurin da za su koma to shine in yi zanen da ni mulakin hisabiya Allah ya ce fa huwa fi aishatin sannan yana cikin wato rayuwa radiyatan yaddajiya na ismul fa'il ne amma bi ma'anil maf'ul asali fa huwa fi aishatin mardiya ne to saboda su suna munawaba tsakanin ismul fa'il da ismul maf'ul to shine fa huwa bi aljanna radiya yana cikin rayuwa ya dajiya fi jannati da aliya game na cikin aljanna wadda take aliya madaukakiya ay rabi'atul qusuriha wanda aka daga jininta domin yana dore cikin morewar jin da ranto rufin da yau kasa ba ba za a ja iska sosai ba idan ya yi kasa shi za a ji yanzu a gini hatta na zamanin aka zo ana ba da tazara sosai ne yakon kwas uku da za a kara wani ma sai a kara biyar domin a ta iska yawanci masu zane yanzu suna ba da wannan damar sosai sai dai mutum ya matsa ya ce shi haka yake so sai su kyale ka amma shawarar su kawo za su gaya ba ana so a samu iska to a yi kaza a yi kaza a yi tagogi da bangare kaza sannan taba ta zama tsawonta kaza da faɗi kaza sannan shi ma ko headquarters ya zama an yi shi kaza duk wannan yana ɗaya daga cikin wato morewa ta duniya a yi gini lafiyayye to shi ne ma da ya ce ya tabbata hadisi annabi yana faɗa hadisin bukari da muslim bukari ne kadai ya rawaito shi innal jannata bi ati daraja lalle aljanna tana daraja guda ɗari ma baina kulli darajatayn ka ba baina sama'i wal ard tsakanin kowace darajoji guda biyu kamar tsakanin sama da ƙasa ne kuma tsakanin sama da ƙasa ya fi tafiyar shekara ɗari biyar to tsakanin kowace daraja guda biyu za a baka daraja ɗari kuma in ka shiga aljanna to shi ne Allah ya ce kutufu hadaniya barawo bi da hadi ya ce ai qaribatu yatanawalu ha ahadu abinda za a rika tira dare ne na alqidfu alqidfu kuma shi ne abinda za ka tira kayan marmarin dani ya tira kusa yake kana kan gado za ka rika tira ba bukatar sai ka nemo abin da za a ciro ko sai ka miƙe sai ka taka wani abu kana kwance za ka kira abinka shine kudu ko hadaniya Allah yake kulu wa shrabu aliyan shi sa malai ce wa huwa na'imun yatanawaluha adum wa huwa na'imun ala sariri mutum yana zai rika kira yana kwance akan gadansa har wasu malamai ke cewa kana kwance ne bugiyar da kai ni ya sha kawai sai ta matso ka tunkiyo ba wai zuwa ce garin rufe ka ba da a'a kana kana dan za a zuciya ka kana jawo mangoro sai matso kawai da ka jira zai koma inda yake sai Allah ya ce kulu wa shrabu hani'an ku ci ku sha hani'ar kuna masu annashuwa da farin ciki bima aslatum saboda abin da kuka gabatar fil ayyamil khaliya a kwanakin da suka shuɗe ayyuqalu lahum zalik tafaddalan alaihim za a gaya musu wannan dan asiri da wamtinanan wa ni'aman wa insana da yi musu baiwa da ni'ima da kyautatawa domin ya tabbata a hadisi annabi alaihi salatu wassalam yana cewa i'malu wa sajjidu wa qaribu wa amalu anna ahadan minkum lan yadkhulahu amaluhu aljanna annabi yace ku yi aiki ku yi girdado ku nemi mutu daidai sannan ku sani cewa lallai ɗayan ku ake ka ba zai shiga da ke aljanna kawai falala da gir wato da baiwa ta Allah ita za ta kai ku aljanna shi ne ta bai ka ce wala an ta ya rasulallah ko da kai ya mana kin Allah kalin ce wala ana ko da ni illa an yadda zamba da ni Allah bi rahmatin minhu wa fadl sai dai ni Allah ya lullube ni da rahama da gare shi da kuma balala Allah ya sa mu a cikin sai Allah ya ce wa inna man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laytani lam uta kitabiya wa lam adri ma kitabiya ya laytaha kanat al-qadiya ما أغنى عني ماليا هلك عني سلطان sai kuma yan hannun hagu Allah ya ce wa amma man utiya kitabahu bi shimali amma duk wanda aka ba shi littafin sa hannun sa na hagu Allah ya kiyaye bai hakuri zaka jira cewa ya laita ni ya kai tona lam uta kitabi ya ina ba ba a bani wannan littafin na ba result bin kyau ba ya je ya bude kwamfuta ya ga taki budewa password din an canza an kore shi kenan yanzu ya bashi kuma gaba daya to shine Allah madaukakin sarki yake fa yaqulu ya laita ni lam uta kitabi ya zaka ji yana cewa ya kai tona ina ma ba a bani littafi na ba walam adi ma hitabiya ban san menene hitabi na ba ya laita haka na tilqabiya ya kai zaka ji yana cewa ya kai kansa ina ma dai da aka mutu mutuwan nan guda ɗaya ba ba kuma taki ba shi fatan da muri da ya rike jere idan ma da ya mutu ba ƙara busa ba rai ba ka ga ba cewa daga Kano sai Kaduna ai da kai da cewa daga Kano sai lahira za a tafi lahira za a tashi kuma an gane ko to sai Allah yake ma agna ni ma biya sai ka ji dan waje yana cewa dukiyar da na tara a duniya ba ta wadatar da ni komai ba duk dukiyar da ba za ka ci ba ba za ka amfanar da kanka ka amfanar da al'umma ba addinin ka ya amfana ba ta da amfani ka nemi sani ne ke wallahi domin ita ce dukiyar da za a faɗi irin wannan ma gina anni maliya cewa dukiya ta wuce wadatar da ni komai ba idan Allah ya baka dukiya ba mukullin aljanna ya baka mukulli in ka ga dama ka riƙe shi da kyau in ka ga dama ka yara shi ne maganar da annabi ya ce za a ba halin tutura bil uzo masu kuɗi sun tafi da lada shi ne za ga wani ga kuɗi ga azumin litinin alhamis ga kyautatawa ga sadaka ga kyauta ga zakka sannan baya jin riba to wannan aljanna ce aka ba shi mukullin a hannunsa ake so riƙe shi kam amma wani za ka ga dukiyar amma baya iya komai shi kansa bai amfanin da kansa ba balle zai amfanin da wani to wannan dukiya sai an faɗi wannan kalma a kanta ma agna ani maliya yace lallai dukiya ta ba da wadatar da ni komai ba halaka anni sultaniya ikon da nake da jiji halakar da ni wata kila a duniya ba saraje ne yana jin ya isa wata kila a duniya dan siyasa ne babba wata kila a duniya wani mai mukami ne da yake jin ya isa ba wanda ya sai ta kan je ne kaka to shi ne yake halaka a ni sultaniya ikon da nake da shi shi ya halakar da ni mana yake wa za ya kubaru da halin ashkiya wannan labari ne daga labari ne Allah ya bayar daga labarin dan wuta ila wadiya hadin kitabu bil arasati bi shimali idan aka zo filin tashi alkiyama aka ba shi littafin sa hannun dama fa ina idin yanda mughayatan nadam to a ranar zai nadama mutan nadama shi za zai ce ya laita ni lam kuta kitabiya wa lam adil ma hisabiya imamu dhahab yace ya ni wato mautatul la hayata ba'da ya laita qanatul qadiya ina ma da na mutu ban ƙara tashi ba shine mautatin la hayata ba'da Muhammad bin Ka'ab da Rabi'a da Imam Siddi da Imam Qatada suka ce tamanna al-maut wa lam yakun shay'un fi dunya akrahu ilayhi minhu kaga yayi burin mutuwa kuma ba abin da yafi kyama a duniya fiye da mutuwa shine ma agna anni mali ya halaka anni sun daniya ai lam yarba anni mali wala jayi azaban lahi wa ba'athu bal khalasa al-amr am ilayya wahdi to sai yayi nadama dan kare da hijiyar da ya tara kaga wani zai zo yanzu ka shekara saba'in kana da biliyan saba'in kai ka san yanzu kawai hisabun ka ne ya karu domin wannan biliyan saba'in din ba kai saka cinye ta ba hisabun ka ne zai karu to mai hikima da wayo da dabara sai ya kokari ya gina wa kansa ya gina lahirarsa kafin ya tafi domin ɗan shekara saba'in ka san dai a yanzu a wannan gabar akwai dokoki da likitoci suka bai yana karkashin doka ne cewa karfe ka zai kaza akwai abubuwan da in yanki kansa ya san ya jangwalo kansa domin rayuwa a maro umarci annabi kira ya sittu na au saba'un rayuwa shekarun al'umma ta gini sittin ko saba'in to in Allah ya baka wannan ma ya baka lafiya to wato babban jari da baka idan bai baka dukiya kara ma lokaci yayi domin aljanna ka ta kara faɗi to a ce gidanka ya zanto ka kara kawo daddi yadda idan aka zo yanzu aka je aka yi gini ka kalla za ka ce gaskiya wannan gurin bai ba a ruge a gyara to to a ce aljanna ka ba ko ina duk inda bai ba baka gyara inda babu wuju ka daka ta wannan hanyar abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya baka to amma akwai waɗanda ko shakka babu ba za su cika wannan ka'idar ba za su zo kawai hisabun su ne zai tsaho sannan ba su gina wa kansu komai a lahira ba domin ƴaƴan yanzu muka gina lahira da kanka ba ba kowa ne zai gina ba ba saboda haka sai ka yi kokari da kanka ka gina to shi ne yake cewa ga shi nan zai ce fala mu'ina li wala muji a ranar da zai ce ba wanda zai taimaka mu ba wanda zai tsare ni daga azabar Allah fa inda hawa qulu Allah azza wa jal shi za Allah madaukakin sarki yace khudhu خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ضرها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله
Allah madaukakin sarki bayan ya ga yana ta wayannan maganganu shi kadai sai Allah ya ce wa mala'iku zabaniyawa khuduhu ku kama shi fa gulluhu ku masa daurin butar malam daurin butar malam shine wato yadda ake wa kaza in an yanka a samu kababu a danna a cikin bai shine khuduhu fa gulluhu wasu malamai suka ce da hannu da kafafuwa za a haɗa a tsauri irin wannan tsaurin za a yi masa to shi ne Allah zai ba wa mala'iku wato umarni mala'ikan da aka ce tsakanin kunnensa da wuyansa tafiya shekara ɗaruruwa ce kuma ce mala'iku da yawa ku kama shi kaɗai shi ne malamai suka ce an gaya ma wannan ne domin ya zanto kalmar mata kuntata ba kalmar kanta cewa mala'iku iya mala'ika ɗaya za ka yi wanda da su duka a ce da yawa ku damke shi to shi ne Allah madaukakin sarki ce bayan sun kama shi kun mata daurin butar malam shi ne ku zo ba gullu din kun marje aima sallu sannan ku kona shi a cikin wutar jahim an ɗaɗɗaure shi kuma ku kona shi cikin wutar jahim kun mafi silsilatin sannan ku sanya shi cikin sasani zara'u ha saba'una zira'an wanda tsawonsa ya kai kamu saba'in fasluquhu sannan ku saka shi a cikin wuta innahu laysa Allah ya ce to ga tubobin da yin da yake bara ku na farko la yu'minu billahi al-azim kaga ya saba wa Allah bai imani da Allah ne girma ba na biyu wala yahudu ala da'amil miskin sannan baya kwaɗaitarwa wajen ciyar da talakawa in ka ga ya ba da dukiya to albati shi ko azumi ne ya zo baya iya fito da kuɗin da ya bayar ya ba da zakka a sai dai wanda injinisin da aka tara masa a can banki wanda ya ajiye wasu biliyoyi da yake ganin ba zai iya tabawa ba shekaru na ƙara tsawo yana ƙara wa kansa zunubi wannan zai iya jiyo dawa ko shinkafa ya raba mutane a wannan amma zakka ma ba za a bayar ba shi za nake gaya wani muna tattauna ne don Allah ya taimake kana iya fidda zakka ka kauce wa ruba to ka gode wa Allah Allah yana son ka yana son ka domin akwai wanda suna nan suna rayuwa amma zakka ta ji wajibi ba ta iya bayarwa ba ta iya bayarwa saboda suna ganin a kan me za su ba da zakka ai zakka ce wanda ke da biliyoyi ko da wato kudin su ya kai misalin zakka suna ganin sam wani ma zai ji a bashi gurguwar fatawa ya ji aiki shi karamin ma'aikaci ne yana da miliyan ashirin ko amma karamin ma'aikaci ne kuma miliyan ashirin ɗin ta shekara sai ba zai bayar ba ana samu ne saboda akwai wanda mun fi wata biyu yana zuwa kullum ya fito da ni in ma bayani a kan zakka amma na yi da kalbi biyu ka a kan wata labarin cewa da kudin nan ba wai labari ni da shi muka rika zama Allah zai fito da ni mu zauna ni rabin awa in ne ma bayani dalla dalla ba da kalbi biyu ka amma kuma shi ma sai da kalbi Allah ya jarabe shi kudin gaba ɗaya wata tafiya in fashi suka kwaje kwaje To idan idan mutum ya kasa bin dokokin Allah madaukakin zargi, Allah yana da hanyoyin da zai hora su. Ko hanyoyi daban-daban. Dole za ta abu. To shi ne Allah madaukakin zargi yake gaya mana. ثم في سلسلة ذرعها إنه كان لا يؤمن بالله العظيم هذا يدل لصوت حق الله ولا يحوض على طعام المسكين sannan kuma baya kwaɗaitarwa wajen ciyar da talakawa idan ma yana da aboki ya ga yana raba kuɗi yana ba mutane ganin zai yake bai waye ba har kai har yanzu kana irin wannan abu ai ta kura ba za a yi kawai ka yana kowa ya je wa yana je kaza shi yana alheri yana kokarin malla'in lil khairi hana alheri ne wala yahuddu ala ta'amil miskin baya fadaitarwa wurin ciyar da talakawa Allah ya ce balaysa lahu yawma hauna hamid sai Allah ya ce to a yau a yau din nan dai ba shi da wani makutanci da zai kwaci shine hamid wala yasalu hamimun halima to sai Allah wani mutum zan ce ce laisa lahu yawma haula ali a yau dai anan ba shi da makutin me ji mako wani dan uwa da zai zo adala wa sai Allah ya ce wala da amun sannan ba shi da wani abinci da za a ba shi illa ne yake in ba mugunyar jambo na ɗan wuta ba da ya nema abinci za a je to a ɗebo mugunya na wannan ƙurjin nasu da yin tabarfasa shi za a rika ba su shi ne wanda Allah ya fara a suratul kafi wa in yastajibu yuzatu bima'in kalmuhli yashmi wujuhu bi tashabu wa ta'at murtafaqa la ta damu suna jin kishirwa suna san abinci sai a dubo kayoyi illa min zariya inda Allah ya faɗa da cikin suratul halata halata ka hadisul gafiya suratul gafiya da an debo wannan kayoyin an ba su kaga dai kai a dai ba za ka kotar da mutum daga yunwa ba sannan kuma sai ta iya ruwa sai Allah ya ce a debo wannan ruwan mugunya shi kuma da sun ga cewa ruwan mugunya ne yana tafasa saboda muguwar ijuwa da suke yi sai su kawo shi kafin ya zo fuskar su sai ya gwamnan musu da fuska shi ne yin fili wujuhu sai ya kona fuskar gaba daya Allah ya ce duk isa sharau tun da abin da wata ati mutafaka lalle makomar su tamu nana ita ce wato wannan makomar da suke da ita wato ta wuta kuma ba mutuwa da ba eh la ya mutu fiha wa la ya haya haka Allah ya ce ba mutuwa ba rayuwa haka za a kai Allah ta kiyaye mu to jini alwala da amul illa min jitin sai Allah ya ce la akuluhu ba ne cin wannan abincin illa al-khadi'un ba illa al-mukhdi'una ba wanda yake jin larabci ya zan bambanci al-mukhdi wannan mai kuskure kenan kuma shi Allah baya kama shi rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana ba ji ba al-khadi ake nufi mai kuskuren ganganci da gangane da abin da Allah zai yi shi ne ya san cewa Allah ya hana amma yayi shi ne al-khadi shine la yakuluhu illa al-qadiun ba masu cin wannan abincin sai masu kuskuren ganganci Allah ka kiyaye mu sai Allah ya ji mu
أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين الذي فلا أقسم wannan irin basara ne yake da fala uku fi wata cikin suratul waqi'a da Allah madaukakin sarki yayi bayanin gine wato wani suka ce wannan bala uku sai mutum ladin silas wasu kuma suka ce za'ida ai bi ma'ana ai uku sai mu bi ma tusir an gane kamar la uku sai mu bi hadal baladi la uku sai mu bi yawmin qiyama ai uku sai mu bi yawmin qiyama uku sai mu bi hadal balad to shi ma wannan bala uku sai mu bi ma tusir wasu kuma suka ce a tana nan ai da take Allah ya ce bala uku sai mu bi ma tusir ba dai na rantsi da abin da kuke gani ba in dai in ka tabbatar da yake kenan in kuma kace a sila sai sai kana nufin ai uqsimu bima tuwtir ina rantsuwa da abin da kuke gani duk abin da kake iya gani to Allah ya rantsi da shi domin Allah yana da ikon rantsuwa da komai kai ne da ni ba mu da ikon rantsuwa da komai sai da Allah marka da halifan fali alil billahi au liyasmut duk wanda zai rantsuwa ya yi da Allah ko ya tsif ba rantsuwa da komai yawwa ta saboda haka shi kuma idan ka ne da wani abu to ka ba wani abun wata kima da girma da Allah bai baki ba saboda haka Allah yana da iko ya rantse da komai domin shi yake da iko da komai kai ko ba ka da iko da komai sai ka rantse da wanda yake da iko da komai shine ka'ida to shine uqsimu bima tusiru ina rantsuwa da abin da kuke gani wa ma la tujin da wanda ba ku gani da ba huwa kala biyu ne wanda kake gani da wanda ba ka gani to duk Allah ya rantsa da to akan da Allah ya rantsuwa sai ya tabbatar da innahu la qawlu rasulin karim Allah ya zala Allah ya rantsa da abin da muke gani da wanda ba ma gani yace wannan magana ce ta wanda yake wa rasulin manzo karimin bai karam domin kun san rashin kunya iri iri suka rike ai kamar da Allah ya ga wani a suratul nisa'i ahlul kitabi da annabi ya zauna da suka zo su ce za mu yadda da kai za mu yadda da kai a matsayin annabi Allah amma da sharadi ka ga yawa Allah ya sauka mana da wani littafin daban da bai shafi wayan nan ba wai sai an saukar da littafin da bai shafi larabawa ba sai su ta yahudawa ko su ahlul kitabi shine ya kalu ka ahlul kitabi an tunzila alaihim kitaban min sama suna in maka tambaya akan cewa ka saukar musu da wani littafi daban da ba Qur'ani ba wanda su kadai ya ba sai Allah ya ce fa kan sa alu Musa akbar min zalik ai sun wa annabi Musa tambaya biye da wannan ba in dai tambaya ce irin wannan da Allah ya lallaga annabi sai ce fa qalu arina Allah jaratan jiya annabi Musa da kace shi ya nuna musu Allah ba kurukuru haka sai sai ka nuna mana Allah kuru-kuru mun gan shi za mu yadda kai annabin Allah ne. Shi ne muna garaji da wasu mata nake kun san wayan da suke wannan tabazazar suka shiru na ce su ne ko da wai sun fi kowa ilimi da hankali su saba'in aka zaɓo za ka ce ku zo ku raka ni gurin Allah. su ne masu wannan kwabar cewa sai an nuna musu Allah zirgari واختار موسى سبعين رجلا من ميقاتنا يرسلكم المسوى أرنا الله جهرة to da wayan jahilan aka debo to da ne zai faru kenan masu ilimin sun ce sai sun ga Allah ido da ido su ne zaɓaɓɓu Allah ya ce zaɓa ka darje wanda suka fi kowa ilimi da hankali ka taho da su turi kai na to su din ne suka wannan kwabar Allah ya ce fa asaratu musaikatu bi dhulmihim Allah ya turo da tsawa duk ta kace Annabi Musa ya fadi ya ce ya Allah wayannan ba sun bi kowa da garta a ciki na zabo in koma in ne me kake so in ji ya Allah ka raya su in mai da su inda na debo su Allah ya raya su an kuma zo ba su haƙura ba suka ci gaba Allah ya ce to a turo saboda ana rana a sa dutse ya biyo ce musu girgije ya musu lema fa inna na takalan jawala fawqahum ka annahu dhulla aka yi musu wannan a hanya ba suka rika maganganun cewa ana ba su abinci suka ce shi wannan irin abinci ne wannan haba malam kawai a rika ba su kullum nama da da zuma su gurji suke so gurji da wake da albasa su suke so ba ta san nama zaɓaɓɓu ba su saba'in sun fi kowa hankali da ilimi ai lallai za ka tabbatar da annabi musa ya haƙuri matuƙa saboda allah ya zarrabe shi da wawaye mutane wawaye to shine allah madaukakin sarki yake yake lawla qawlu rasulin karim domin suna cewa wai ba magana wannan ba magana annabi ba saboda zama aka yi manya da wani ibn mugira da utuba ibn rabi'a da annabi bin al-harith suka ce kun ga lokacin aji haji aikin haji yayi mutumin nan ya kusa zuwa idan ya zo mutane za su cika zai yi maganganu me ya kamata in ya gama magana mu ce walid bin mugira ya ce ai cewa kawai za mu yi mawaki ne kawai mu ce mawaki ne in ya ya annazuru bin al-harith yana gurin yace ma ku kace ne kai kai ka san abin da yake faɗa ba waka ba domin waka da abin da yake kira waka shine abin da yake wato yake sauka da kafiya yake bahari kuma yake da wazani Qur'ani kuma ba haka yake ba sai wani yake to muke boka ne Nasiru bin al-Hari yace wannan ma zancen banza ne kun san bokaye da ke mutum ne zo da eh ai an yi kaza eh muna ji za a yi kaza yace ba haka yake magana ba hadisin da salo shi ne Allah ya gaya mana a suratul muddathir da zamu zo innahu fakkara wa qaddara ko wa kutila kaifa qaddara thumma kutila kaifa qaddara thumma nazara thumma abasa thumma adbara wa takbar fa qala in hada wai ya gama tunani ya gama sai sai kawai mutum dabo ne mutum abin da ya gujewa bokanci da cewa tsaji ya abu da wuri shi ma ya kasa tunanin gaba ɗaya sai sai kawai mutum kawai mutum tsaji in hada illa sihirun yu'tar in hada illa qaulul bashar to ko magana ce ta mutum wanda a kan da kansu sun rushe wannan abin cewa ba wannan zancen ba zancen mutum ba ne to shi ne Allah madaukakin sarki yake gaya mana innahu la qawlu rasuli wannan magana da ake zance ne na dan aiki karim wanda yake kuma mai karamci annabi ake nufi a nan domin kun ga a cikin suratul takwir innahu la qawlu rasulin karim kan da aka faɗa da malaika jibril ake amma a nan da annabi alaihi salatu wasalam ake wa ma huwa bi qawli shay'in Allah yake ba kuma zance ne na mawaki ba kalilan ma tu'minun kadan abu kadan kuka yi imani da shi ne malamin suka ce me ake nufi da wannan ana nufi da sun yi imani da iya rububiyya amma ba yarda da uluhiyya ba ba yarda da asma'u was sifat ba shine kalilan ma tu'minun kadan wala bi kauli kahin ba kuma zantan boka ba ne kalilan ma ta zakaru kaɗan ne kuke yin tunani akan haka yalla yake tanzil wannan da kuke gani saukace ne ne rabbil alamin daga ubangijin talikai da Allah yake
ولو تقبل علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين Allah madaukakin sarki yake walau taqawwala alaina ba'd al-aqawi da dai zai kirkiro mana wani sashi na zantuttuka annabi Isa sallallahu alaihi ake gaya wannan cewa da zai kirkiro wani abu da kansa na zance wani zance ya kirkiro ya jingina mana inji Allah madaukakin sarki Allah yake la akhadna minhu bil yamin da mun damke shi da karfi wasu malamai suka ce bil yamin da mun damke damansa shine la akhadna minhu bil yamin thumma laqada'na minhu al wajh Allah yake da mun yanke jijiyar da take kai jini zuciyarsa ita kuma wannan tana jinjewa ai mutum ya tafi lahira kenan to Allah ya ce da su mun yanke ta wannan me ake yi wani tauna kafuwa ake idan aya ta bi tsoro domin harafin jina'in ne min jina'in eh haka larabawa suke kiran wannan lautin nan harfin jina'in ne min jina'in annabi bai ba kuma an san ba zai ba amma tauna kafuwa ne idan aya ta bi tsoro shine sun malaka da'ana من الوكيل أي لو تكون علينا أي محمد صلى الله عليه وسلم لو كان كما يزعمون مفتريا علينا كما يتسألون إلا كافر السكرية وكان يأتي وألا فذات في رسالتي أو نقص منها يا إلهي أجل أكي مسكو يا رجل ولا أبو أو قال جاء من عنده فنسيه إلينا ko ba nasibahu ne ilaina ko ya faɗi wani abu akan kansa ya jinjina mana وليس كذلك kuma ba haka bane Allah yake ya ajjalnahu bil uquba da mun gaggauta yi masa uquba wanda kuma Allah da kansa yi masa ce da cewa duk abin da Allah ya koji da shi ya isar babu abin da ya tauri shine la akarna min bil yamin thumma lagadana min al watin sai Allah yake fa ma minkum
فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين Allah yake fa ma minkum min ahadin anhu hajijin babu wani wanda wanda yake haji zai iya kare annabi alaihi salatu wassalam idan Allah ya kaji da kansa idan da yayi wannan abu ba wanda zai iya kare shi daga cikin wa innahu kutani cewa shi wannan alqur'ani la tafsiratun wa ajili amma ba ga kowa bane da muttaqina ga masu tsoron Allah shi da ma ka'idar qur'ani kenan idan ka gana biya alqur'ani ba ka jin komai zuciyarka ba ta wato eh ba ta karɓar wani abu ta tsorata da wani abu ko shakka babu to ba ka cikin almuttaqi domin Allah ya ce hudin lil muttaqi sai a farkon alqur'ani shiriya ne amma ga masu tsoron Allah kawai to wa inna hu la tazkiratul qur'ani wa azini amma ba ga kowa ba lil muttaqina ga masu tsoron sa kawai wa inna la na'lamu minkum anna minkum mukazzibin Allah yake mun san cewa a cikin ku akwai wanda suke karyatawa sai Allah ya ce
وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليمين فسبح باسم ربك العظيم Allah madaukakin sarki yace wa innahu la hasratun lallai shi hasratun wato alal kafirina kuma nadama ne ga kafirai an gane ko nadama ne ga kafirai ita shi wa'azin da aka yi suka ci karba ko shakka babu ko qur'anin da aka zo da shi suka ci yadda da shi to zai zo ya mutu nadama ranar alkiyama ibn jarir yace wa inna takzib wasu kuma suka ce a'a karyatawa wa inna la na'lamu anna minkum mukazzibina din da Allah yake to wannan karyatawa da suka yi la hasratun alal kafiri za ta zame musu nadama a ranar alkiyama su kafirai ai la nadamatun wa lalle zai zama nadama wa ya tani da audu audu damir alal qur'an ko kuma kin yadda da alqur'ani kamar yadda na fassara da farko cewa lalle hasara ne ga kafirai wa innal qur'ana wal iman bihi la hasratin fi nafsi al-amri ala al-kafirin alqur'ani da kuma rashin yin imani da alqur'ani lalle zai zama nadama ga kafirai shi sa Allah yake fara zuwa shu'ara kadhalika talaknahu fi قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم kamar haka ne wato muka shigar da jiki wato zukatan mujrimai wanda suke saba wa Allah amma la yu'minu bi suke imani ne to shine wannan fassara amma Allah ya faɗa a suratu saba wa hina bainahum wa baina ma yastahun za a sa kariya tsakaninsu da abin da suke sha'awa to shine wa inna la hasratun ala al-kafirin sai Allah bar hujin sarki yace wa innahu la haqqul yaqin lalle shi alqur'ani la haqqu tabbas gaskiya ne al-yaqin kuma wanda yake wanda aka sanan kaji a kan kaya la khabaru sidiq labari ne na gaskiya al-haqqu alladhi la niyyata fihi gaskiya da babu babu kokonto a cikin ta wala shakka wala raiba ba kokonto kwata kwata shi za Allah ya dike da fasabbiyar bismi rabbikal azim lallai kai da jini da sunan ubangiji ka wanda yake mai girma alladhi anzala hada alquran wanda ya saukar da wannan alqurani mai girma alazim kuma wanda yake mai girma subhana rabbiyal azim wa bihamdi abubuwan da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladansa wanda muka kuskure Allah madaukakin zargi ya yafe mana akwai tambaya wani ya yi tambaya ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah Allah madaukakin sarki ya kara lafiya ya ce ni ne ba na iya tashi sallar dare a tsakiyar dare sai karfe hudu har zuwa asuba to shin malam mutum zai iya dacewa a haka ya shiga cikin ibadar rahman ko shakka babu kuwa a ai ta zaɓi lokaci ma mai kyau ta karfe hudu zuwa biyar a lokaci ne na gaske an fahimta da dogo eh saboda haka daga nan zuwa ai da mutum ma ya zo ya kwanta ya tashi karfe biyu ba kuma zai tashi asuba ba gware ya tashi hudu da rabi ba ya tike da asuba ya tike da asuba wannan lokuta ne lokaci ne mai tsadar da shi in dai mutum ya rike karfe hudu zuwa asuba ko shakka babu ya zaɓi lokacin da yake mai tsada da gasken gaske sai in ya dore a kan wannan zai ga abubuwansa kuma Allah yana ta bashi buɗi matuƙa a cikin al'amuransa abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ya je mana kusan satin da ya wuce da tijan mu ne suka ce na zo da karatu amma iyaye musamman su jasu suka ce kada a yi karatun nan ko shakka babu gaskiya mura nake kuma za ku ji har yanzu ƙarfin hali nake kawai mura tsayi da ƙyar nake nan ta ji gaskiya ai to shi ne kawai amma ba wai a kwance nake ba mura ne mura ne ke yi to muna da kwala mura hukun zanki ya zan gwada a wannan safe ina jin na shan wahala zan hakura sai na warke duka gaskiya amma dai zan ci gaba da karatu ran talata ba za mu yi karatu insha Allah abubuwan da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah muka cikin sarki ya yafe mana suna da kwala da sunayen sa kyawawa da tsofin sa madaukaka a waɗanda suka yi mana wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya musu bukatunsu marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu muna roƙo Allah da sunayen ta kyawawa da tsofin zama ɗaukaka waɗanda suka riga mu gidan da kiya iyayenmu da malamin mu da yan uwan Allah ka gafarta mu muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da tsofin zama ɗaukaka kasar mu Allah ka zauna da ita lafiya da abin da zai kawo mana barazana a cikin Allah ka magance mana shi Allahumma aminna fi awqanina wa aslih a'immatana wa la ta'murna واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وتبع ذاك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين امين معكم